أهله في المنام فقال أليس قد مت قال بلى قال فأين أنت قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وسبيحتها إلى أبي بكر وابن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم قال قلت أجسادكم أم أرواحكم قال هيهات بلية الأجساد إنما تتلاقى الأرواح ورؤي فديل بن عياد بعد موته فقال لم أرى للأبد خيرا من ربه قسي موضع السجود نورا كان مرة الحمداني يكسر السجود حتى أكل تراب جبهته فلما مات رآه رجل من أهله في منامه وكأن موضع سجوده كهيئة الكواكب الدرية فقال ما هذا الأثر الذي أرى بوجهك قال كسي موضع السجود بأكل التراب له نورا قال قلت فما منزلتك في الآخرة قال خير منزلي دار لا ينتقل عنها أهلها ولا يموتون وقال أبو يعقوب القاري رأيت في منامي رجلا آدم طوالا والناس يتبعونه قلت من هذا قالوا أويس القرني فتبعته فقلت أوسني يرحمك الله فكلها في وجهي فقلت شر شر فأرشدني, رحم فأرشدني رحمك الله فأقبل علي فقال اتبع رحمة الله عند مهنته وهذا رحمته عند معصيته ولا تقدر جاءك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني وقال ابن السماك رأيت مسعرا في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل قال مجالس, مجال مجالس الذكر وقال أبو بكر بن أبي مريم رأيت وفاء بن بشر بعد موته فقلت ما فعلت يا أبا يا, يا وفاء قال نجوت بعد كل جهد قلت فأي الأعمال وجدتها أفضل قال البكاء من خشية من خشية الله عز وجل وقال ليس ابن سعد عن موسى بن وردان أنه رأى عبد الله بن أبي حية بعد موته فقال أرجت علي حسناتي وسيئاتي فرأيت في حسناتي حبات الرمان التقطتهن فأكلتهن ورأيت في سيئاتي خيط حرير كان في كلنسوتي mala ya ce ina cikin dausayi daga cikin dausayoyin aljanna lokacin da asimul zuhadi ya rasu wasu daga cikin iyalan gidansa sai suka yi mafarki da shi wanda ya mafarki yake tambayar sa cewa a ba ka riga ka mutu ba yake tabbas na mutu shi to yanzu ina kake yace wallahi ina cikin dausayin aljanna Allah ya sa ni cikin dausayin aljanna ni da wasu abokaina har mutum muke har mutum muke duk daren juma'a da safiyar juma'a sai mu haɗu mu je wajen abubakar da abdullahi dan muzuni sai muna jin labarin ku a wajensu ya ce ah da gangan jiki kuke haduwa koko da rayuka ya ce a'a maganan gangan jiki ai an gama ta gangan jiki kan ta rududdige a cikin kasa rayuka ne kun ga dan wannan karatu shine in mutum ya gane ana magana alamul arwa sai mutum ya gawo tunanin alamul ajisa sai lissafin shi ya rushe yawa gangan jiki wannan shi yasa ba shi ake so mu kula da shi ba rayukan mu ake so mu kula da su saboda su ba ma mutuwa suke ba su tashi suke yi kawai da ake ce ma mutum ya mutu ai ba ranka ba suna ne kawai ka mutu ran fita yake yi a rabu da gangan jikinka ya ki dawowa shi ke na maganar mutuwa to gangan jikinka sai ya zama nama da kashi da ruwa na in an bar shi ya rufe shi ba ta shi ake ba rai kan a cire shi ake a tabu da shi ai shi kuma zai je dora rayuwa idan aikin alheri yake ya dora ganin alheri idan shari yake ya dora ganin shari Allah ya kiyaye an ga fudail dan iyad bayan ya rasu a yake cewa babu alheri ga bawa kamar ya rike Allah alherin bawa ya kare mutum ya rike ubangijinsa akwai hamdani a murratul hamdani wanda kowa ya san shi da yawan sujada yana yawan yi wa Allah sujada to shine har ƙasa ta ci goshinsa kun sa akwai alamun sujada ko akwai ce wanda suke zuwa ma suna goggoga na goshinsu amma yau da goben kana sujada sai kaga na ta abin nan tambari ta irin wannan har wajen ya yi rami na shi saboda yawan sujada to shine bayan ya rasu aka ganshi a cikin bacci wajen ya zama wata irin fitila mai haske tauraro mai haske aka ce masa me a goshinka yake ce ai inda kasa ta shine aka canja mun da haske shine sai aka tambaye shi to ya matsayin ka a lahira yanzu yace a ina Allah ya sa ni gidan da ba a fita kuma ba a mutuwa Abu Ayyub al-Qari yake cewa na ga wani mutum a cikin bacci dogo mutane suna ta bin shi ni ma sai na yi masa magana na ce mashi na tambaya na ce waye wannan sai aka ce wannan uwaisul karni ne ai ko san labarin uwaisul karni ko shine mutumin da bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma manzo Allah ya bada wasiya akan shi cewa idan ya zo a ce annabi yana yi sallama sallallahu alaihi wasallam wanda har sayidina Umar ya neme shi kuma ya same shi da aka yace sai naga aka ce mun uwaisul karni ne ni ma kawai sai na shiga tawaga ina bin jama'a da suke bin shi da na je kusa da shi sai na ce Allah ya ma rahama kai mun wasiya sai naga ya bata rai ya bata rai wato yayi fushi ya kalle ni sai na ce kai na shiga uku sai na ce to ka shiryar da ni ya kamata na ringa yi shine sai ya ce mu wato ka saurari rahamar Allah ka ji daɗi rahamar Allah duk lokacin da Allah yake jarraba ka wato duk rahamar da ta same ka kana Allah yana jarraba ka to lalle wannan ka ji ka yi murna da ita amma ka kiyaye rahamar Allah kana cikin sabon Allah kaga mutum yana saba Allah kuma yana ta jin daɗi na to abin ba kyau Allah kiyaye hasali Allah madaukakin sarki bai barin dan adam ba jarrabawa haka nan rayuwar take daga wannan sai wannan daga wannan kaga mutum zar haka lafiya hasali ma Allah bai yi duniya haka ba ba wanda kawai kowa sai dai mai haƙuri ya yi shiru ba za a jina shi ba amma kowa sai ka samu Allah ya jarraba shi ta kowane irin ɓangare wani Allah jarraba shi ta wajen matarsa wani Allah jarraba shi ta wajen ‘ya'yansa wani Allah jarraba shi ta wajen maƙotansa wani ta wajen ogansa wani ta wajen gasunan abokansa wani ta wajen hakanan hakanan sai ka ga mutum yana halwa da jarrabawa iri wani ta lafiyar jikinsa gashinan gashinan jarrabawa ne hakanan Allah maɗaukacin sarki yake yi ko ba komai ba lada Allah yake ba mutane tara musu lada yake amma fa wanda ya yadda ya haƙuri to shi ne yake cewa kada ka kuma ka fidda rai daga wato rahamar Allah a tsakanin wannan kawai sai jiya ya tafi ya bani waje ibn sammak yake cewa na ga musu a cikin bacci na tambaye shi na ce a cikin ayyukanka ayyukan alheri wanne ne ya fi da amfani a lahira sai ce zama a wajen zikiri majalisun zikir wajen zama a wuraren zikiri wuraren ambatan Allah wuraren karatun qur'ani wuraren ambaton Allah ga sunan duka majalisun zikir wuraren karatu na ga sunan duka majalisun zikir abubakar dan abi maryam yake cewa na ga wafa dan bishir bayan ya rasu sai na tambaye shi na ce ya labarin wafa sai ya labarin ya ce ai Allah ya tsirar da ni bayan wato na shiga wato tasgaro sai ya ce to a cikin ayyukan ga na alheri wanne ne ka samu ya yi maka rana a lahira ya ce kuka kawai da nake yi don Allah kuka khashiyatu albuka'u min khashiyatillah to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin mutanen da Allah zai sanya musu zai sanya su a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa akwai masu kuka saboda Allah kaga wani hadisin ma ta yi wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ainahu mutumin da ya tuna Allah shi kadai ba kowa ko matar shi ma ba ta idanun shi ya zubar da hawaye kaga dai ba kowa magana ba ya ta kare kaga ya gani ya tsaya kawai tsakanin dan adam da mahalicin shi don me dan kar dan adam ya zo ya ce zai kuka saboda mutane su ji na cewa shi yana da kuka ya iya kuka na wanda ba kyau ka san shi dan makiri ne yawa in kai kuka don Allah ba karamar daraja ba ce yawa ka shiga daki kamar matsayi daga ko da gangan na ba kowa ba nake nufi kamar matsayi daga kai kuka ko na gangan Allah zai baka lada kukan gangan ai ka san kukan gangan na na mutum yayi wala in kai dan Allah ko shine Allah zai baka lada amma dai zan dan Allah kai kawai babu a shi ne aka ce wa illan tabu fata ba kawo shi ne mutum ya kirkiri kuka a laisu dan sa'ad yake cewa daga musa dan waradan cewa shi ya ga abdullahi dan abi hayya bayan ya rasu sai yake ce masa duk ayyuka na na alheri an bujiro mun da su sannan duk ayyuka na marasa kyau ma an gwada mun su yace cikin ayyuka na na alheri har sai da aka bujiro mun da ƴaƴan tufa ƴaƴan me sunan shi ne ruman ƴaƴan ruman wanda suka zube a ƙasa na tsinci na ci kun san musulunci ya yi umarnin abin kai wa ɗibuwa inda ba ya lalace ba inda ba ya shiga wani hali yanda za a cutu ba to musulunci yana son dan shaɗin ne yake jujewa don ya dan ya yi hasararsa don to in ka ɗauka ka ce halada za a baka to ya ce saboda an gwada mun cikin ayyuka na masu kyau hadda wa tufa da na da na tsinta a ƙasa na ci ya ce kuma a cikin miyagun ayyuka na sai da aka gwada mun har wani zane na hariri da ke jikin hulata zane na hariri da ke jikin hula tunda an hana namiji ya sa hari kaga wannan ya daidai da faman ya amal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya amal mithqala zarratin sharran yara Allah ka tsare mu alhamdulillah ayi kokari ayi abin da za a yi abin da za a iya yi ka san mu zukatanmu sun riga sun bushe ne saboda abubuwan da suke muke fama da su na rayuwa sun yawa abubuwan da suke ƙeƙashin zuciya sun yawa kuma a cikin su ake dare da rana amma in ka duk da haka sai mu gode ma Allah da ma muke masallaci na da ma ake sallah da mu na duk abin godiyan Allah ne don wasu ba samu hakan mu yanzu wani da kake musulmi ne amma yana bacci yanzu nan shi bai ma kwanta ba sai karfe uku yana ta harka yanzu sai goma zai tashi yawa in in musulmi ma ya yi sallah goma in wani ne ma kawai ya yi wanka ya ci abinci ya fita kuma ya ji Allah ya ba shi kuɗi eh haka Allah ya ji a ya je ta harka ya ta samun kuɗi ya daddare ya shirya ya je kulob ya yi ta harka shi an yi uku ya kwanta ya sake tashi ba ruwan shi haka na rayuwar take da shi yasa duka zai mutum da farko dai mutum zai gode Allah da ya yi shi musulmi ya fi kowace ni'ima cikin wanda ta fi neman Allah sannan da Allah ya sa ana kiran sallah kana masallaci duk abubuwa suna nan da in ka kalla sai ka gode Allah eh amma wannan ina gwada mana mabambamancin mu da magabata eh sai dai mu yi kokari eh kuma har yanzu muna sare insha Allah za mu hai na insha Allah eh saboda inda zaka gane haka shine duk abin da kake ciki din ba wayanka bane eh rahama ce ta Allah وعليكم السلام شان بدا شان in baka ba da ta hanci ba fayil ɗinka na gefe ne tambayin ta eh na ai ba kai tambayan ba bayani kai haka za a yi ka ba da hanci ka yi haram ka ba da hanci ka yi haram ka shiga cikin wanda ya karba da wanda wanda ya ba da ci hanci da wanda ya karba duk tsinani eh wannan kwafam kawai abinda maluma suke faɗi shine kasa musulunci ya san larura kuma yana aiki da larura to kuma larura ba wai mutum ne zai gaya ma ba tsakaninka ne da Allah na nuhu kai ne ka san larura ba wani ne zai ma bayani ba cewa wannan allabul din kaka ta kai larura ko ba ta kai ba kai ne tsakaninka da mahalicinka kuma kai ne za ka yi masa bayani kuma shi ya san in ka shiga larurar da har ya kai ka haka tunda ai ayyada musulmi ya ci mushe na idan zai mutu ai mushe haram ne akwai abubuwa tsewa wanda ba su da kyau amma aka daga mutane kafa da zuba rawa da yake jin yunwa zai mutu ai ayyada ya saci abinci ya ci misali nake yi kaga na ce duk wannan bayanin kai ne tsakaninka da mahalicinka amma yana nan a matsayin haram ka ba mutane dariya ba da kai na'am eh za ka gina masallaci da makaranta yawa shi ne yana ce ba to wannan wannan bayani shine nake faɗa ba ya rage naka tsakaninka da Allah shine bayanin kai yawa sai ka sani kai za ka yi bayani an yi an taɓa tambayan wani malami dangane da kwastam da suke kama kayan mutane cewa dukiyar mutum ne ya je ya ji abin nan in har bai biya wani abu ba za a bashi ba ka ce da yana da matsayi amma in har ya kai wannan matsayin ya zan haka ya shiga lura sai ya biya sai kuma ya je wanye da Allah na? na passport eh gashi maka zai je ma ko umra sai ya ba da sahanci wala da haramun eh duka haramun ne amma kuma yana nan dai a bayanin da na yi yawwa kai ka san larurar ka ta kai yadda za ta yi wa Allah bayani sai shi
sannan akwai bambanci da wannan ɗin da kuma wanda mutum ne ka zo official dubu ashirin da ɗan kariya amma kawai ranar da ka zo da shi ga fasu ɗinka ko ka shi kai tsogo wani abu ko ka shi kai ranar ka kai kuma ni a wannan ba wani abu akwai alheri musulunci bai hana alheri ba fa jama'a musulunci bai hana alheri ba abinda musulunci ya hana shine kadda aikin ya zama condition na alheri musulunci bai hana awa mutane kyauta ba ko masu gadi da ake zuwa gida a ba su kyauta ba musulunci bai hana ba amma abinda musulunci hana shine kada ya zama in ba a yi kyautar nan ba aikin ba zai yi ba ɗaya kenan na aka gane misali in gobe in ka zo baka ba shi kyauta ba in ka ba shi ake zai ki diddai to idan wannan ne ya zama an shiga abin da musulunci ya hana amma da baka ga bashi ba ma da musulunci ya hana a yi ƙari amma idan kai da kanka ka ga dama ka ƙara ba kwandishan ai halal ne ka gane ya zan ba ba sharaɗi ba ne misali ka mutum ka ce da Allah ka bani aran ka bani aran mota nawa ka siya dubu ɗari takwas misali ba zan je na aiki da ita na zo zan siya maka wata kaga abin da ya kamata ka siya masa mota ta dubu ɗari takwas to da ka dawo da raɗin kanka sai ka siya masa ta miliyan takwas ka bashi a musulunci babu komai sharaɗi ya zan ba shi ya ce kamar ba ba shi ne sharaɗi ba da ka ba shi ta miliyan ta dubu ɗari takwas ɗin shi zai karɓa to amma in kai ka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ya ari jaki an je za a biya yake cewa aka ce ba a samu jaki irin na ce ku bashi nan ne ce khairukum ahsanukum qada'an wato mafi alherin wanda suka kyautata biyan bashi da haka condition ne in ya zan kasa ko ya sa ya zama haram Allah sa magana ta fito eh eh to kaga mutumin shi ya sani ai yawa shi ya sani ta iya yi wa gidansa da yunwa ba abinci misali kaga da yaje ya sata na zare ya karbo wannan misali nake yi kaga larura shi yasa na ce kai na shine nace kai ka san wannan ba wanda zai gaya ma bayanin wannan mutum shi ya san tsakanin shi da Allah halin da yake ciki akwai wannan ya je kawai don morewa ya sa ya karba ina nufin yana so ya ji daɗi misali akwai wanda misali rashin musifa da ya shiga wanda yake har ma za ta iya halatta mai ya ci mushe ta kaga shi matsayin shi daban na yawa shi ne ga su nan baka ja hausan ba na ce luxury na? na na kamar ya eh eh to eh yake yana to duka daman kaga shi shi riba an gaya musulmi kwanaki shekaru da yawa cewa da wasu musulmi idan kudin su ya taru na riba a banki sai su bar shi da yawa malama su yi magana ta su karbo yawa raba mugu da makami shine ya fi alheri to kuma musulmi ko ma mai kudinsa ai ka san yayi sadaka ya so yayi sadaka ina nuhu ina nuhu yayi alheri ya ya ya fi yayin alheri saboda me ko ba komai bai san mutuntuwar da zai iya yi a cikin yin alheri ba yawa shine kawai amma akwai sadaka da idan mutum yayi shi ma ya san Allah bai ba shi lada saboda kudin ba na halal bane yawa inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karban komai sai mai tsarki Allah ya ji kan wannan Sheikh Ahmad Lemo eh na naji Allah ya ji kan shi mun taba zuwa wani taro aka masa tambaya hakan nan cewa to mutane yanzu suna samun kuɗi iri-iri shin mutum ya san kuɗin shi mara kyau ne misali ya tabbatar shi zai yi zakka ya ce ƙwarai da gaske ya gara yi zakka ya ce saboda in an je lahira ana binciken ina aka samo kuɗi ya san koyar da kai ya ce idan kuma ana maganar ina wanda suka ba da zakka kamata ya ɗaga kai na yawa ya ce kai zama biyu na yawa ko ka gane kai zama laifin ya zama biyu da haka in kowace irin dukiya ce ya ce a yi zakar ya fi a ce ba a yi ba eh lalala gaskiya ne gaskiya ne masu sallah na shuruk ana son ana son hadisi ne ba wai ganin daman mutane ba ne dan wannan minti goma da ake karawa ba wai da ranar ta fito ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin nafila a wannan lokacin da take fitowa sai tana fitowa tsakanin ƙarfin shedan da haka ana ba ta wannan minti goma don ta daidaita shi ne za ka ga ana ƙara minti goma a kan shiru kafin a yi sallah da haka a ringa ɗan haƙuri a smuggling to smuggling a mahangan addini yana da alaƙa da irin abin da ake yin su mogulin isa da irin alaƙarsa da tattalin arzikin ƙasa idan har ya tabbata abin yana yana bata tattalin arzikin ƙasa to ba kyau amma idan ya zan babu komai kawai na a ciki to wani masu ce wato sai dai a yi dande biyayya wa gwamnati amma yanzu zai cutar da mutane akwai abin da gwamnati ta hana lalle yana cutar da mutane na to shi wannan lalle ba haramun ne kai ma kai kada ka cutar da mutane amma ya zan ba abin da zai yi wa kowa komai ba abin da za ka cutar to wannan wani abu ne daban dan shi Allah ya halatta kasuwanci ta ko ina Allah bai hana kasuwa ka je wata kasa ka so kaya ba amma in har kasa sun ga cewa zai cutar da kasan ne suka hana ka to sai ka yi haƙuri ka bari والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين